أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa assalamu alaikum warahmatullah yau litinin 14 da watan rabiul awwal shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da goma da watan goma shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine ta'limul muta'allim tariqat ta'allum na al-imam Zarnuji al-Hanafi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na tara kuma shine darasin da zan mu irisa wannan littafi mai albarka mun tsaya a cikin tsakiyar babi wanda yake baban babun fasalin fi ma yajlabu rizqa wa fi ma yamna'u ma yazid fil umru ma yanqus fasalin da ke bayanin abin da ke jayo arziki da abin da yake hanawa da abin da ke karawa cikin rayuwa da abin da ke rage rayuwa zan mu tashi inda malam yake cewa aqwal asbabul jaziba lil rizqi yace mafi girma na sababba masu jayo arziki shine iqamatu salati bit ta'zim wal khushu tsai da sallah da girmamawa kuma da khushu'i wannan yana da dalili a qur'ani suratul daha Allah madaukin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam nuni zuwa ga haka wa ta'dilul arkan da kuma ke daidaita rukunai wa sa'ir wajibatiha wa sunaniha wa adabiha da kuma sauran wajibabbin sallah da sunnoninta da ladubbanta duka wannan suna da cikin sababban jayo arziki wannan yana da hujja mai kwari shine qur'ani wa salatu duha fi zalika ma'rufa salla duha kuma a cikin wannan sha'ani ita ma sananna ce akwai hadisi da yazo akan wannan wa qira'atu suratul waqi'a khususan fil layl da karanta suratul waqi'a balle ma cikin dare wakatin nawmu lokacin barci yace abin mai ta'aliki yace hadisai sun zo akan karanta suratul waqi'a yana sa arziki wannan kuma duk gardi ya san wannan ya san da wannan lakanin ya ce amma sai dai hadisin da ya zo da ifi ne hadisin karya ne hadisin karya ne ya zo akan wannan ya ce man ƙara lafazin hadisin shi ne man ƙara a suratul waƙi a kulla lailatin lam tasbihu faqatan abada duk wanda ya karanta suratul waƙi a cikin kowane dare talauci har abada ba zai same shi ba hadisin wannan maudu'i ne yana cikin silsila ta al-imam al-albani shi ne hadisi na biyu da gomiya tara da ɗaya hadisi da ɗari biyu da tamanin da tara haka abin da ke cikin almustadrif na al-imam al-abishihi dukkansu sun yi nuni zuwa ga cewa wannan hadisi ne na ƙarya hadisi ne wanda bai tabbata ba yace wa qira'atul mulk karanta suratul mulk tabarak kenan wal muzammil suratul muzammil yace wal layli idza gasha da karanta suratul wal layli idza gasha wa alam nashara halaka wannan hu abin da muke so a fahimta alkur'ani idan mutum ya karanta shi abinda ake so babban abinda ake so mutum ya yi shi da ikhlasi da yi don Allah yin wannan kadai a ƙarshe kana da addu'a da take mustajaba ka kare shi ka daga hannunka ka yi addu'a wannan kuma ba jayo arziki ba komai ma sai yi to amma a ware wannan surorin a ce suna jayo arziki hadisin babu hadisi akan wannan ba ana inkarin ba cewa alkur'ani bai yin wannan a'a amma dai abinda ake nihi hadisi bai tabbata ba akan keɓance su wannan surori wa alam nashara halaka da alam nashara wa hudurul masjid qabla al-azan da halartar masallaci kahin kiran sallah wal mudawama ala tahara da kuma dawwama akan tsarki wa ada'i sunnatul fajr wal witr fil baiti da kuma ba da sunna ta al-fajr rak'atan al-fajr ma'ana saboda ce rak'atan al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha wal witr fil baiti da wutri a cikin gida wa Allah ya takallama bi kalamin duniya kuma kada mutum ya yi zance na zancen duniya ba adal wutir bayan bayan wutiri kenan wannan duka adab ne wanda sanannu ne na musulunci dama amma hedi ba su zo ba da cewa suna jayo arziki wala yukusir mujalasatun nisa illa inda alhaja kada yayi wata zama da mata sai lokacin bukata wa Allah ya takallama bi kalamin lagawin kada yi zance wanda yake na banza duka wannan mutum ya kiyaye yana daga cikin sabubba na jayo arziki me yasa dan saboda da'a biyayya ta Allah maɗaukin sarki bi siffa amma tana daga cikin sababban jayo arziki saba ma Allah maɗaukin sarki a matsayin ka wani musulmi kakka mu hujja da cewa ga kahurai da gwanku suna shirka suna bauta ma wuta kuma ga su da dukiya da arziki wannan su baban su daban a duniya su jinal mu'min jannatul kafir su aljanna su ce suke ba zaka kwatanta da wannan ba a matsayin mu da muke cikin musuluncin ake magana mu da muke cikin musuluncin kuma ana magana galibi kaka ga wani cikin musulmin ma yana saban Allah yana ta shaye-shaye yana ta zinace-zinace Allah ya mushi budin arziki ka ce a ai gashi ya warware to a galibi ake magana in ana magana ana magana galibi wannan kuma ba a rasa wani nadir ɗaiɗaikun abubuwa da zasu faru ko kuma wani ya lazumci biyayya ya lazumci da'a amma kuma Allah ya jarrabe shi sai dai mu sani cewa jarabta ta Allah dama ba man aradallahu bi khairin yusib minhu duk wanda Allah ne ya shi da alkhairi sai ya jarrabe shi ba zai barka ba haka kawai daga tashi ka ganka cikin jin daɗi da kwanciyar hankali sai ya jarrabe ka da musibu da bala'ai kala kala sannan ya tace gan saboda ba gidan jin daɗi bane ba da gidan jin daɗi ne annabin shi shine na farko da zai ji daɗin duniya amma ai mun ga rayuwar shi kwana uku ake gidan shi ba a ɗora tukunya ba mu nan wa yake da talaucin da ake kwana uku gidan shi ba a ɗora ba tukunya duk halin da muka shiga babu wannan to kenan muka kwatanta sai mu gode ma Allah maɗaukin sarki imanin mu ne bai kai ba inda za a mu jarrabawa irin waccan yace wakila malamai suka ce manista galabi ma la ya'ani fatahu ma ya'ani duk wanda ya shagarta da abin da bai shahe shi ba to wanda ya shahe shi zai kubuce mishi wanda zai wanda ya shahe shi zai kubuce mishi kala yace wannan malami yake cewa bazar majar bazar mahajjar yake buzur suna ne wanda yake abin nan faris yace shakhsiya ce farisiya wanda ya kula da tatsinoyi da mu'allafat na arabiya shine an ambace shi cikin kalila wa dimna yake cewa idza ra'aita ar-rajul yaksuru al-kalama fastaqin bi jununi in kaga mutun da yawan dimi da yawan zance ka samu tabbas in cewa mahaukaci ne ali radiyallahu anhu yake cewa idza tammal aqalu naqasal kalam idan hankali ya cika to kuma zance yawan dimi ragewa yake yana cikin majma'ul amsal na al-imam al-midani musannif yake cewa Allah mishi rahama wattafaqa li fi hadha al-ma'ana shi'ran a cikin wannan an dace na samu wani wake da ke kawo wannan yace idza tamma aqalul mar'i qalla kalamuhu wa ay kana tajammuqil mar ta hada yace tahammurki bi humqil mar'i in kana muksira annudgu zainun wasu kutu salamatun fa idza nadak fa la takun muksira ba yace ma nadimta ala sukutin marra walakin nadimtu ala kalama mirara yace ce idza tamma aqalul mar'i idan hankalin mutun ya cika wannan nuskar ta tana da tana da matsala sai kaga ya kawo wani abin ba yadda yake ba sai dan saboda ina har da abubuwan ne nake tabbatar da cewa ba haka bane ga ganin bi humqin wa bi jumqin ko bi jumiqin ne masa yace za tamma aqalul mar'i idan hankalin mutun ya cika to kalla kalamu hudumin shi zai zai zama kadan wa aikin kuma ka tabbatar bi humqil mar'i da haukan mutun in kana muksiran in mai yawan dimi ne annudgu zainu yin shiru ado ne wasukutu salamatu yin shiru kuma samun lahiya ne da aka zo aka yi ta yawan ɗimi aka yi ta surutu wanda ya shiru aka tashi ba abin da zai yi nadama a kai shi kawai sauraro ya yi ya ce fa'iza na ɗaka ko da zaka yi zancen falata kun muksiran kakka zama mai yawan ɗimi ko zaka yi zance ka yi shi daidai bukata ya ce ma na dumta ala sukutin marra shiru da zaka yi ko so ɗaya har abada ba zaka yi nadama ba me yasa dan saboda shurukin da zaka yi in ta kama ka yi magana kana iya koma ka je ka yi magana amma in magana ce kai kuma ka gaba ta dace ba kana iya koma ka ce kai na hudo magana ta na janye ta yace wa laqad nadimtu alal kalam miraran amma kuma nayi nadama akan zance so diyawa wani gurin zan yi magana so diyawa in yi nadama dama ban hadi ba amma shuru har abada ban taba yin shuru ba nace dama ban yi shuru ba yace wa amma ma yazidu fi rizqi amma abin da ke karawa cikin arziki an ya kula kulla yaumin ya faɗa kowane uni ba'adan shiga gilfajir bayan hutawa alfajir ila wakati salatu zuwa lokacin sallah ma'ana ya zama yana zikiri daga hutawa alfajir har zuwa rana ta hutu bayan sallah asuba subhanallahi alazim wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi wa astaghfirullah alazim wa atubu ilai wannan ya kawo shi al-Imam al-Ghazali cikin al-Ihya da wannan lafazi amma abin da yake ni da kawai istighfar da da sigatul umum sawa'un wannan lafazin kai ko wani lafazi kai na istighfari yana daga cike sabubban ka arziki wannan kuma alqur'ani yayi nuni zuwa ga wannan darasin a takaice ne da ba abun da ba san ba zan mu tsaya kawo abubuwa ba me a tamarra mutun yayi shi so dari wa an yi kula shine yace ba takaicewa sai dai mutun ya ta faɗa istighfari a sake kuma istighfari a lokacin asuba mun san kimar shi musamman ma kafin alfajir ya huto wa an ya kula yace la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulli yawmin sab'an wa masa'a mi'ata marra ya hade shi so 100 wa an yaqulu ba'da salatil fajr wa ya hada bayan sallah asuba kulli yawmin kowane wuni ce alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasina marra wa ba'da salatil maghrib aidan bayan sallar magriba haka nan ya hada yace wa yastaghfirullah 70 marra ba'da salatil fajr yayi istighfari so 70 bayan sallar asuba wa yakusiru min qawlihi ya yawaita fadar la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na ɗaliban hadisi wasu abubuwan da malam zai kawo Allah mishi rahama akwai hadisi a kansu amma su azkar kin da zai ce suna jawo abubuwan arziki yana faɗa su ne bisiga da wannan idlaqan ba wai hadisi aka samu kawai dai ayyuka na da'a da zikirin Allah yana jawo arziki da kofa a sake ba kayyadewa ba da adadi kuma ba kayyadewa ba da sai wannan kin wa yaqulu fil juma'a yawmul juma'ati ya faɗa ranar juma'a 70 marra so 70 Allahumma agni bi halalika an haramik wa akfini bi fadlika amman siwak ya ta wannan ranar juma'a ba sai ranar juma'a ba kullum ma dan saboda addu'a ce da al-Imam Tirmidhi ya rawaito ta a hadisi Hasan wa yaqulu hadha sana ya faɗi wannan yabo kullu yawmin wa layla a kowane dare kuma kowane wuni anta Allahu al-Aziz al-Hakim anta Allahu al-Malik al-Quddus anta Allahu al-Hakim al-Karim anta Allahu khaliqul khair wa shar أنت الله خالق الجنة والنار أنت الله عالم الغيب والشهادة أنت الله عالم السر وأخفى أنت الله الكبير المتعال أنت الله خالق كل شيء وإله وإليه يؤود كل شيء أنت الله الديان يوم الدين لم تزل ولا تزال أنت الله لا إله إلا هو إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهامن العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم wannan zikiri mai tsawo bai zo ba a cikin bai tabbata ba a cikin hadisin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muke ishara wa amma ma azidu fil umri amma abin da ke karawa cikin rayuwa duka wannan manura cewa mai ta hakiki ne gare ni littafin malamai ne suke faɗa ba mu ba da abin da kuka ga mun yi tasarrufi mun haɗa cewa kazan nan bai inganta ba kaza ya inganta mu ba mu isa ba mu haɗa cikin addinin Allah duk abin da muka haɗa maganganun malamai ne magabata Allah musu rahama su suke zawwa su yi ta hakikin wannan abubuwa ya ce wa amma ma yazidu fil umri amma abin da ke karawa cikin rayuwa ya sa rayuwa ta yi albarka ko kuma ma ya kara a cikin hasabin sabanin malamai a cikin suratul ra'ar da suka yi akan wannan aya ya ce wa tarkul aza ya ce albirru aikin da'a dukkan aikin da'a yana ƙara ma bawa tsawon kwana wa tarkul aza da barin cutar da mutane wa tauƙiru shi da girmama malamai wasilatul rahim da sadar da zumunta duka wannan shi kuma wannan yana da hadisi wanda yake sahihi silatul rahim tazidu fil umr wanda midani ya nasaba shi zuwa ga cikin majmu'ul amsar afwan ba za a yi idlaqin sahihi ba saboda majmu'ul amsar ba a mishi idlaqin cewa hadisan cikin shi sahihi ne na cewa an yi kula hina yusbihu wa yamsi yau hada lokacin da sahiya ta yi da marece kulla yawmin salasa marat kowane dare shi hada so uku yace subhanallahi mil almizan wa muntahal ilm wa balga ilm wa zinatil wa zinatil wa zinatil arsh walhamdulillahi mil almizan wa muntahal ilm wa balga rida wa zinatil arsh wannan mai kawaidi ya ka ta mu a can karshe wala ilaha illallah mil almizan muntaha alilm wa zinatul arsh ya meme ta so uku wallahu akbar mil almizan muntaha alilm wa balga ilm duka wannan yabo ne ga Allah bi sifa amma yabo ne ga Allah amma ayi kayyade shi da cewa yana jayo arziki yana bukatan nassi akan irin wannan shi yasa mai ta'aliki yace da wannan ma'ana da wannan ma'ana hadisi ya zo daga juwariya lafazin shi shine subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midad kalimatihi haka yake hadisin cikin musulun amma ba a ce ba yana jayo arziki lafazin an dan samu bambanci kuma cewa yana jayo arziki yana ƙara rayu tsawon rayuwa kai bai zo ba a cikin hadisin wanda musulun ya rawato shi da ahmad da abu da da turmizi da nisa'i da ibn majah ya ce wa an yi taharraza an kada ila shijarar raɗaba illa inda darura ya kiyaye akan yanke itatuwa ɗanyu sai wajen darura saboda musulunci ya zo da hanin yanke itace in ba aikin uzuforai musulunci ya karantar da mu shi kafin wani bature ya koya mana annabi sallallahu alaihi yayi umarni da shibka itace yayi hani akan yanke su dan saboda sanin amfanin da ke cikin wannan kin kuma cikin hadisai sai ya hadisi na cikin muslim halla da aka ambata ga wanda ya shibka ice ga wanda ya dasa ice kenan kaga wannan hani ne gami da ka zo kawai ka yanke shi ba tare da ana bukata ba wa isbagul wudu wa salatu bit ta'zim da cika arwallah kuma da sallah da girmama ya ƙara maimaita da don saboda mahimmancin sallah wannan kuma nasi na ƙur'ani ne walƙiranu bayan alhaji wal umra da haɗawa tsakanin hajji da umara a wani wata nuska ya ce da ƙira'atul ƙur'ani ba wa ƙiranu ba ya ce wa hibzu siha da kiyaye lahiya mutum ya kiyaye lahiya shi yana daga cikin abubuwan da ke ƙara tsawon kwana wannan aƙida ce ta tura Allah zikan malam wannan aƙida ce ta malaman falsafa ya ɗan cuso cewa kiyaye lahiya da kiyaye kanka shi sa tura suke ta iya kokarinsu iya kokarinsu a kanka kiyaye ka da musulunci yayi umarni akan wannan ka kiyaye lahiyarka yana daga cikin ad-daruriyatul khams a wajen malaman usulul fiqh yana daga ciki hibzus siha to hibzus siha nan amma ba ana nihin ba a musulunci ce an ka kiyaye lahiya zakai tsawon kwana ajali yankakke ne wani yana kamar yadda wannan yake cewa wa kam min saqimin mata min ghairi illati nawa nawa wanda yake mara lahiya wannan mai lahiya kai wanda yake mara lahiya ne ya tashi ya meke wanda kuma ya kasance mai lahiyar ne kuma a ganshi ya mutu wanda yake gani a rayuwa haka zai gani wani daga cikin salaf Allah musu rahama Allah shi kanshi yana kwance cikin rishin lahiya shi ana cewa rishin lahiya ce ta ajali zan musa doka kuma muka ga ku ku ne aka taimaka ma kuma kuke barci in muka ga mai barci zan mu tara to to ai bayani ake wanda muka yana barci zan mu tara shi yayi tsaye ya bar kujera a yi darasin yana tsaye yana cikin neman magani kullum likita yana zauwa ya mishi magani shi yana cikin tsananin cuta kawai wata rana ya tura an tura a je likita ya je hijayo ya zo ya mishi magani aka ce ai likita jiya da ya rabu da kai bai tashi ba ya rasu sai ya tashi ya san cewa lalle rishin lahiya da lahiya da mutuwa da wannan duka na Allah ne gashi likita guda ba cuta ba rishin lahiya ya kwanta lahiya lau ya tashi ga kuma mara lahiya ya mutu mara lahiya kuma ya tashi har yana neman a samo mishi mai magani ya ce wala budda an ya ta'allama shay'an min at-tibbi babu makawa ya san wani abu na likitanci na magani kuma mun ga magabatanmu mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tayyar jihadi don saboda yi wa masu rauni magani mun ga hatta da maganin da aisha ta bamu jini idan yana ta gudu ya ki tsayawa a wannan a sa tabar mata kaba a kona ta in aka kona ta tokar sai a zo a zuba a gurin yana tsaye da jinin wannan daga aisha aka same shi Allah radiyallahu anha to magani yana daga cikin ilimi mai mahimmanci ilimi wannan da muka gani na likitanci gabaki ɗayan shi na musulunci ne tura babu abin da suka akwai abin da ake cema alhadar al-islamiyya duk wanda ya karanci wannan zai san miye musuluncin nashi a haka da muke tahiya kara zube wallahi ba mu san ba menene musulunci shi yasa mu ma ba mu san kima shi ba balle mu bayyana ma wasu su san kima shi su shigo wannan likitancin da muke gani gabaki ɗayan shi kwafi ne daga malaman musulunci ibn sina Allah mashi rahama littafin shi da ya wallafa alqanun fi tib hatta da marhalar doktora a likitanci a duniya shine ake amfani da shi kuma na musulunci ne suka sace suka tarjama shi da abin nan lokacin da aka yi yaƙe-yaƙe littattafan musulunci da dama sun sace shi sun kai maktabobinsu sun tattara sun dakare a ƙasashensu wani littafin yanzu na addini ne na musulunci ne wani in zai bahasi a kan shi sai ga cewa sai a maktaba ta ingila ake samun shi tana nan a yanzu haka kwanan an hudu ƙur'anin da an tabbatar da cewa wannan rubutun wanda ya rubuta shi kawai sahabi ne suna da abin da yake tabbatarwa microscope da za a sa a auna a ga wannan rubutun shekara shi nawa takarda ce an tsince ta sabuwa an kai ilimin da za a gano cewa wanda ya wannan rubutun rubutun shekara shi nawa kashi ne za a tarda akwai ilimin da za a yi bincike a gano cewa wannan kashin mai shi shekara shi nawa a ƙasan to wannan duka ilimi ne na zamani ya tabbatar to suka tabbatar da cewa wannan qur'ani shine aqdamul mushaf fil alam kuma yana ingila sace shine suka yi sai dai kuma da ke ka'ida ta ilimi da ke tura suna girmama ka'ida ta ilimi da kanun in ka je a matsayinka na bahisi na musulunci na bahisi na addini in ka je zaka yi bahasin doktora bahasin majistar ko bahasi hur haka zaka yi kace nuska ta wajen ku ta wajen kaza cikin jami'a ku naji an ce akwai nuska ta kaza za su baka yancin ka je ka bincika ka nuka an ka gani ka kare aikin ka yi bahasin ka ba ka tayi da shi ba ka yi ka bara musu a nan gurin ba ka je ka yi fotokofi ba kuma ka sauya a nan gurin ka bara musu a nan ka tai kuma wannan ita ce ka'ida ta ilimi ta duniya duk wata jami'a da take da makhduda haƙƙin bahisi ne in ya zo ta bashi ta kaddama mishi ya yi bahasi ya biya bukatun shi kuma ya tahe shi amma ba ya sace ba in ya sace ne gobe wani in ya zo ba ya samu ba shi yasa nan qur'anin gashi yana wajen su amma ba za ka amso ba dan saboda bakka da iko wai tabarraku bil asar al warda ce mutun ya nemi albarka da hadisai da suka zo fi dibba a cikin magani allati jama'a al imam wannan magani al imam shafi'i Allah mashi rahama yake cewa ilimin magani ilimi ne likitanci ilimi ne mai muhimmanci sai dai ce abun bakin ciki tura sun riga sun rijaye mu akan shi tun lokacin shafi'i fa tura sun kwace mu shi kamar yadda yake cikin abun nan abun gasiyar alamun nubala na al-imam zahabi yace wa tubarruku bil asar mutun ya nemi albarka da al asar hadisai da asar wanda suka zo fi dibbi a cikin dibbi ilimin likitanci allati jama'aha al imam abul abbas al mustaghfir fi kitabi al musamma bi dibbin nabi littahi ne wanda ya sama littahi dibbin nabi wannan ban san ba ana samun shi ko ba a samun shi yace yajiduhu man yatlubuhu duk wanda ke neman shi zai same shi wa huwa kitabun mashahur littahi ne shahararre ma'ana littahi ne shahararre ana samun shi a lokacin shi malam yake ni a yanzu ban sani ba da tabbas ana samun shi ko ba a samun shi sai an yi bincike wannan shine karshen wannan littafi mai albarka duk abin da muka yi na wannan littafi muna fatan Allah madaukin sarki ya karba mana ya arzuta mu da ikhlasi ya amfanar da mu da shi wanda ya inganta Allah ba mu ladan shi Allah ba mu ikon aikatawa wanda kuma bai inganta ba Allah ma mala rahama Allah ji kanshi Allah mishi gafara kuma Allah ya bamu madadin abin da ya zo kin a cikin mai raunin dukan shi muna bin shi ne da talhis kun ga wani abu mu ce ya inganta a kai tsaye kawai da lokaci gare mu tsayawa muke mita hakikin abin a samu tabbas in abin da yanzu kawai an dan haska ne mutum ya ji cewa bai inganta ba kaza kaza amma sauran bayani babu lokacin yin shi walhamdulillah ala tamami wa salatu wa salatu ala sayyidina muhammad afdalur rusulul kiram وآله وصحبه الأئمة الأعلام على ممر الدهور وتعاقب الأيام آمين وأن يتجي خاتمة دماله الله مش رحمة السلام عليكم ورحمة الله